da ganin shi a ciki ba kuma me ya kamata mu ɗauka na darasin a cikin abin da mutuwa take haifarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya mutuwa ta kasance wa kan kanta Allah ta'ala yana cewa waja'at sakratul mawt bil haqq ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق وما تعلم هو يقول لنفسه ألا يصير ذلك ما كنت منه تحيد wannan shi ne abin da ka kasance kashi ta wuce wa ba kamar Allah yana magana da wanda ne ne lokacin mutuwar sayi ana karanta masa wannan ayar Allah madaukakin sarki bayan ya ambaci wannan ayar da ayoyin da suke yi mata shi ya kai wani waje yake cewa da fi dalika da ikra لمن كان له قلب او اوصل او قد سمع وسمع إن في ذلك لذكرى لن يأشكر أن الأباب الموسوى دعما أن تشيبه باين لذكرى أقل وعد لمن كان له قلب فوالدي يكفر شيء ألا يا أبا الحاشد عنك قلب ما لم تشيبك شعقا عنك أو ألقى السمع وهو شهيد وكما يكتب هذا كل وانسى وهو شهيد كما يتعلم وأن لا الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة يشاء الموت ليس بعدم البحث mutuwa ba rashi ba ne ta ɗanɗan rashi wala fanatin sarki sannan ba ƙarewa ba ce ɗanɗan ƙarewa wa inna ma huwan ƙiƙa'u ta albutin ruhi bai mutuwa yankewar alaƙa ce tsakanin rai da shi sannan mu fara hannu wa haihulatin bai zama sannan rai na rabuwa da jiki sannan an sa shafai tsakanin rai da jiki sannan wata batu ruhani wacce kanu bin dari ila dariya sannan canjin yanayi mutuwa canjin yanayi sannan shirata ce tsankuwa daga wani gida zuwa wani gida ولو أنا إذا منا تركنا لكان الموت على كل عين ولكن إذا متنا بعثنا فقد يجب لا أشيء يقول شيء لله آمين da shi mutuwa ta zama hutu ga kowa in ne rage musu sai a ce ya huta wala ta na ina mitna kuri sai dai idan mun mutu za a shi ne sau da aka almautu ci ƙarin min dari da jariya hijira mutum yake kaura yake daga wani gida ya tafi wani gida daga gidan da ya san shi ya tafi gidan da ya san shi shi na imamu kufur yake cewa wa kasar ma Allah ta'ala musibata Allah ya kira mutuwa da musiba ya ce in antum ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت idan kun yi tafiya sai musibar mutuwa ta afka a shi mutuwa musibar ce ya ce al-mautu al-mautu huwa musibatu al-umma wa rabbiyatu al-kubra mutuwa musiba ce ga kuma bala'i ne mafi girma wa a'zamu min kulli mabalatiha amma a wanda ya kuma suna girman musiba shi ne mutum ya bata ne manta cewa zai mutu مصدر هو يعتبر هو تمام الصورة والإعراض عن ذكر هو وقت تكون العباد ويشهد له الصورة وقلة التفكر أنه قد يكون كانت الناس هذا بدل الصورة وترك العمل له يقول إني أنت تنشر الصورة وإن الدين وحده لا عبرة ita mutuwa kawai akwai abin saukan izina a cikinta liman ya tabara wa fikirar da liman ya farka sannan akwai abin yin tunani da wanda ya tunani malaman mu suna cewa al-mawtu qadiyyatun madhku'a lakinnaha mansiya mutuwa ita ce abin da ya waje ba kullum mutum ya rika tunani amma kuma manta ta shi سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يروي حديث عن الإمام الترمذي عن النسائي عن ابن ماجه ثم يتم شيء سنة سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يتعقبه بالذكر حتى من الذات يعني الموتى اليوم الذين يكون الذين لا ابن عمر رضي الله عنهما يجي لا تنسي تعالى من الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأطفال في ولد الشيخ كان الذي يزور جلسة فسلم عليه ثم قال لي وأنت سمع سلم يا رسول الله أي المؤمنين أفضل ya ma'aikin Allah a cikin mutane wa yake kana a sauƙi ce wanda ya fi sawa wanda shi ya fi shi in ka mutu ka yi za wanda ya fi ka fi shi kana fi wanda ku so cikin mutanen baki ne ya ce fa ayyukan mutane da hakiyar a cikin mutane waye kuma kwalba waye waye waye ku labara kana a sauƙi mai mutu ne ta hau so ne ya fi da mutuwa kuma wani واحسنهم لما بعدهم استعدادا ووجه شوكة حال ابن في كربان يوم أولئك الأحياء الذي سمي شبوة الرسول ما سقيت الجناني سوري ما سقط الله سوري ما سقط سقط من التأثير الماضي الرباعي يقول كوشي الماضي الطبراني الأوسط سنة الحسن سنة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يا ساكن ولا الإمام مسلم يتكلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبني شكوى كما يبني النبي صلى يا شكوى انت يكوكا يكوكا daga ciki sai yake cewa zuwa kubuwa ba ta tara da kashin mawut kuma ta ziyartar kaburbura kuma ta ziyartar makabarta ziyartar makabarta na suna rubutu الإمام القاضي رحمه الله أتشن أتشن إسماعيل القرعي شر صحيح مسلم يشي حصل عليه السلام والموئدة بالبدعة النبي صلى الله عليه وسلم ينا عيان عاشي بيان الناس بيتي وعرفت يرتكبني ينا سن يكرفك وحدي بمشاهدة قبرها yace yadda ya ci kabarin mahaifiyarsa wa uku yadda ya masra'a kuma ya ga inda mahaifiyarsa ta ci wajen da ake cin shi al'abuwa a tsakanin makka da madina da na aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar da zai koma ga Allah magana shi ta ƙarshe cewa la ilaha illallah inda ne mawuce shakara manzon da kuma yin kalmar shahada ya ce lallai mutuwa tana da magani a nan cikin ne ke faɗo wannan waccan ayar wa ja'at takrahu al-mawt bi haqqi dhalika ma kunta minhu shaqi sai ga manzon ne yana fassara ta aikace a kan kanta yana cewa la ilaha illallah inna lil mawt shakara lallai mutuwa tana da magani uwa mutuwa ta kasance wa'azi idan mun lura da wasu ababe guda shida abu na farko an tafi hasirin lalza uku da jin daɗi yake uku da jin daɗi sarakuna sun mutu waɗanda aka yi musu masu dukiya sun mutu majiya daɗi na duniya sun mutu na biyu an taru mu fara farkon nafi ba a agwada su mutuwa rabuwa ne rabuwa ce ita na rai rabuwa ce ta rai rabuwa daga abin da aka saba da shi wannan ya san ya mutu zai mutu kuma na shi zai mutu amma ranar da wani mutu zai shiga damuwa saboda saboda damuwa na uku annabi ke kawo ne dari al'amari da dari jaza mutuwa ta zama wa'azi ita wa'azi ce saboda ne shiraka ce ita daga gidan aiki zuwa gidan sakamako ya tsari yake ci ranar da aka ce an fitar da sakamakon jarabawa ke kafin ya gaike na hudu an turkun dari wadan wakta daga cikin wa'azin mutuwa ba a san lokacin ta ba wanda ba a rabu ba a cikin na hudu annabi da fara kafin a jifar su wani ayi a cikin mutuwa akwai rabuwa da masoya da makusanta na shida annabi kan tattara da rufi sabo zai iya wa mutum ya mutu bayan ya mutu kuma ta sanadiyar mutuwarsa wasu cikin da ya hakuwa shi sa daga cikin wannan addu'o'in manzo Allah sallama da yake wa gawa wala takinna ba'da ya Allah kada ka canje fitina a tsakanin mu ta sanadiyyar mutuwar wannan waɗannan dalila waɗannan dalilai guda shida suna cikin abin da suka mai da mutuwa ita a kan kai kuma wani akwai hadisi da inganta ba an je makamarsa masu wa'azi a makabarta su kan yawan fadin sa cewa wai manzo Allah da sallama ya ce na ban muku masu wa'azi ne annabi a wasfaniya da ne magana da kuma mai shuri da inganta ga wannan hadisin ba magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne so daga baya halatta a je ana mutane wa'azi da shi mutuwa wa'azi ce الله تعالى ياتي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يتلقى فآيات حري وشيش إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو هن آية أكم جاهل sannan mutuwa da duk mutumin da yake da zuciyar fahimta wa'azi shi shi yasa duka ko musulunci akwai hafizul arab kasu da shafi da iyaki shi ne mai hudubar larabawa yana da wani hudubar wacce take cike da wa'azi sai ka ce a lokacin da yake da an kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashar iyaki aina tabudu wa a'a وأين الآباء والأجداد وأين الكرائم الشجاج أرد فأخاف يا يا بني يا يا معشر البلاد ما لي أرى الناس يفعلون ولا يطيعون أرد فأقاموا أم تلقوا الصلاة فناموا في الزمن إلى الأولين من القلوب لنا مصاعب لما رأيت موالدا للموت ليس لها مصادر ورأيت حولي دعوها حول الأصابع والأتابع أيقنت أني لا محالة عندي سار القوم سائر يشي يا ابن أبي لا كاتب الرقيات إلى سمجاوة إلى آداوة إلى إياي إلى كاكاي إلى من من ينسى ما كنت أكيد سنة suka yi kawanci ya ce da wato don ɗaya a cikin waɗanda suke tafiya kafin mu da farko farkon da kalmomin da suka gabata za su suka da wasu suna gangarawa amma ba ma ba shi na ga jama'a ta suna da tafiya domin ba na tabbatar da shi ba
Yan uwa akwai darussa
da mutuwa take haifarwa ga masu hankali za mu kalli wasu daga ciki abu na farko shine inqita'ul amal a cikin darasi ga masu rai a cikin mutuwa dukkan mutumin da ya mutu aikin alkhairinsa ya tsaya ne mamaci yanzu wanda ya mutu yau ba zai halarci wannan wa'azin ba wani ba a yi sallar magariba da shi ba sallar magariban nan da muka yi ta wani idan ya rasu yanzu ba a yi sallar isha'i ba ba zai sallar isha'i ba ba zai samu ladan sallar isha'in yanzu ba wanda ya rasu bayan sallar isha'i ba zai samu ladan sallar asuba ba ba zai iya kiyamun laili ba ba zai iya sadaka ba shi kenan aikinsa ya tsaya duk wani abu da yake ake tsammanin ya ci gaba da aikatawa to ba shi sai dai abin da ya riga ya gabatar kuma ya kasance sadaka jariya ko ɗansa da zai rika masa addu'a ko kuma wani ilimi da ya gadar a hadisin ibn maja manzo Allah sama ya faɗa abubuwa guda bakwai ba uku ba wannan akwai darasi a ciki sannan aikin da mutum ya yi shi ɗin nan fa shi zai tafi da shi ya zauna a cikin kabari tare da shi hadisin Anas manzo Allah sama ya ce yatba'ul maita salatu salatu abubuwa uku ke raka mamaci fayarji utnani wa yabqa wahidun ma'ahu biyu su dawo su baro shi can ɗaya ne zai yadda ya zauna tare da shi yatba'uhu ahluhu wa wa maluhu wa amaluhu da danginsa da aikinsa da dukiyarsa za su raka shi amma fa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu da danginsa da dukiyarsa sai su ce su ba za su zauna tare da shi ba wanda zai yadda ya zauna da shi shine aiki ashe darasin da za mu ɗauka a cikin mutuwa bayanta in muka ga wani ya mutu shine mu fahimci cewa mu ya aikinmu yake yanzu aikin mu mun yadda yanzu mu mutu a yanzu za mu yi farin ciki da abin da muke aikatawa tsammanin mu mafi rinjaye aikin da muke aikatawa za mu yi farin ciki da shi a ranar lahira bayan mutuwar mu za mu yi farin ciki da wannan aikin wannan darasi ne da ya wajaba kowannen mu ya rika cincin game da shi al-imam ibn rajab yana da littafi akan sharhin wannan hadisi جزء فيه الكلام عن شرع حديث يتبع الميت ثلاثة أتكي أي مغنغنو ما تتو أشرح ونن حديث يتي وتفسير هذا فسر ونن حديث أن ابن آدم لا بد له في الدنيا من أهل يعاشره idan mutum ya rayu a duniya dole ya zama yana da dangi da yake rayuwa da su wa malin ya bihi sannan zai zama yana da dukiyar da yake rayuwa da ita فهذان صاحبان يفارقانه ويفارقهما waɗannan abokanai ne da dole zai rabu da su za su rabu da shi fasa'idu man ittakhadha min zalika ma yu'inuhu ala dhikrillah ta'ala ne rabon lahira wanda zai samu rabo a lahira shine wanda ya rika a cikin iyalansa da dukiyarsa da danginsa abinda zai taimake shi a lahirarsa وينفعه في الآخرة ومن مس أنفاني الآخرة فيأخذ من المال ما يبلغ به من الآخرة دوكي يد ألا يباش يأوكي في أنفاني دئتا أبن ذي زمن مس جزرين في الآخرة ويتخذ زوجة صالحة sannan cikin darasin ya riƙi mata ta gari tu'inuhu ala imanihi matar da za ta taimake shi akan imaninsa ba matar da idansa zai rufe kawai ce ita yake so ba in ka auri matar banza to za ta iya zama sanadiyya halakarka a cikin ruwa sa'ul bid'a da aka yi su a tarihi akwai imran ibn hibban ba kawarije ne matar shi ta mai da shi ba kawarije matar shi ba kawarijiya ce yar tawaye ce yar ta'adda ya kallafa yana santa abokanansa suka masa wa'azi sai ya ce a tazawwadu hali usliha wai zai aure ta ya gyara ta saboda haka fa tazawwajaha fa afsadatu saboda ka yi aure ta ce ta lalata shi tarjamata tana nan a cikin sirru alamin nubala tana nan a cikin lisanul mizan tana nan a cikin mizanul i'tidal na al-imam az-zahabi da ibn hajar to kaga wannan kenan shine sai al-imam na rajab ya sake cewa fa idza ma tabnu adama wa intaqala min hadhihi ad-dar lam yantafi min ahlihi wa malihi bi shay'in idan mutum ya tafi daga duniya ya koma lahira ya mutu to ba abin da zai amfane shi daga iyalinsa da dukiyarsa illa bi du'a'i ahlihi lahu sai dai idan sun ci gaba da masa addu'a wa istighfarihim kuma suna neman masa gafara wa bima qaddamahu min malihi bayna yadayhi da kuma abin da ya gabatar da dukiyarsa kafin ya mutu ashe yan uwa darasi ne babba idan muka ga wani ya mutu mu gane cewa aikinsa fa ya tsaya mu kuma yanzu ne muke yi sannan mu ji a ranmu ni yanzu da zan mutu to zan yi farin ciki da abin da nake ciki na aiki tsammani na mafi rinjaye abin da nake aikatawa yanzu na cancanta in mutu domin shi ne zai zama muni abin da zai guziri da zan tsira a wajen Allah darasi na biyu tagayyur ismihi wa jinsihi mutum yana mutuwa sunan shi yake canzawa sannan jinsin sa ya canza in namiji ne kawai zaka ji an da shi mace namiji ya mutu kawai zaka ji ana musa lamirin mace ina gawar take me ko gawar an gama wankan gawar an sa gawar an sa ta a cikin makara suwaye za su ɗauko ta kai namiji yanzu ka zama mace saboda ka mutu sannan sunan mutum ya canza kawai sai ka ji an daina faɗin sunan yana da lakabin profesa ba za a sake cewa ba yana da lakabin ashekh ba za a sake cewa ba yana da lakabin injiniya ba za a sake cewa ba yana da lakabin dokta ba za a sake cewa yana da lakabin gwamna his excellency ba za a sake cewa ba yana da lakabin honorable ba za a sake cewa honorable ba sai dai ka ji ana cewa marigayi idan an zo addu'a gawa in an zo addu'a cewa ake Allah ya ji kansa a cikin a cikin addu'ar da ake yi akan sa masa suna a ce masa farab akan ce masa talab dukkanin su suna nufin marigayi da Hausa suna ya canza jinsi ya canza kana namiji ka zama mace saboda ka mutu wannan darasi ne duk ranar da muka ga wani ya rasu muka ga wannan canjin to mu ji mu ma zai faru da mu fa idza amalta ila al-qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha ma'mul duk ranar da aka daugawa kai ta dauka to ka sani wata rana sai za a dauka baina yura al-insan fiha mukhbiran hatta yura khabaran min al-akhbar حكم المنية في البرية جالس ما هذه الدنيا بدار قرار tun kana ba da labarin wane ya mutu wane ya mutu akwai waɗanda muka sani su ne yan filin cibiya da sanarwa a gidajen rediyo manya-manya yanzu duk ba su nan kwatsam sai a zo a ba da labarin ne sanar da mutuwa yau ya zama shi ne ne ya zama shi ake ba da labarin mutuwarsa sunansa ya canza jinsin halittarsa jinsinsa ya canza da namiji ne amma yanzu an mai da shi mace da ƙarfin siya darasi na uku ba'ful maiti wa wahluhu kaga mutum karfar ka da mutane ke amma yana mutuwa sai kaga ana juya shi kaga ana juya soja yadda aka ga dama ana daga hannunsa hannuwansa na faɗi shabar hannun soja mai ɗaukar bindiga ya juya ta yadda ya ga dama amma yanzu hannun ba zai tsaya ba in aka mai haka yadda na tsaye da nawa haka shaɓar sai in an riƙe kaga mutum ba zai iya komai ba wanda bai taɓa ganin wani ɓangaren jikinka ba ya gani a ranar wa urriya an thiyabin kana fiha wa ulbisa ba'du thawbal intiqali cire mutum tufafi tufafin da yake sawa da waɗanda suke na alfarma da daraja ya je ƙasashe ya ce a masa yadi na musamman yanzu sai ga shi da farin zawaki za a ɗauke shi a kai shi yadi ne arha sayyiduna abubakar radiyallahu anhu lokacin da ajalinsa ya zo ya kira na Aisha ya ce ya bunayyaci ya ce ya ke iyata kaya biyu kika san ina da su akwai jadidun akwai qadimun akwai sababbin kaya da nake sawa na juma'a da idi da tarbar baki akwai kuma tsofaffin kayana da nake zaman gida da su shi ya ce fa'iza mitu fakattinuni fil qadimi fa innal hayya aula bil jadid yace in na rasu tsofaffin za ku min likafani da su sababbi na me rai to daga kayan nan da yake sawa yanzu an cire mishi an sa mishi wasu kaya sababbi waɗanda bai saba sa su ba kuma ba ɗinkakku ba so tare na maza tallaye kawai za a nannaɗe su a cikinsu rida'i da izari da lifati rida'un wa izarun wa lifafu a sa masa zani jabtu kwarjalle a kawo na sama a yafa masa a lulluɓa samansa sannan kuma sai a kawo mayafi babba a naɗe shi a ciki ku duba sunansa lifaf min al-lafs al-lafsu naɗewa sau da aka yi lafufin nifasi sai a nan da shi a ciki ana gani ina gani a masa wanka ana juya shi yadda aka ga dama a juya nan a juya nan a ɗauko shi a sa shi a cikin wannan farin da kafanin a nan naɗe a ɗaure shi tam yadda ka san wani kaya a ɗaure shi a ɗauke shi wannan yana nuna maka darasi kwanan nan shugaban ƙasa tsoho ya rasu a ƙasarmu kwanan nan babban mai dukiya wanda a dukiyar bai gaza ya zama shugaban ƙasa ba ya rasu mun gani kwanan nan babban malami shi ma ya rasu kusan duk a kusan lokaci ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su ‘yan kwanaki ta zarasu wannan darasi ne babba masu faɗa a ji shi ga su su ake juyawa sun ba su da abin da za su iya wa kansu wannan darasi ne na uku darasi na hudu sana'un nasi alaihi bi khairin aw shar mutane su rika faɗin abubuwa suna nanata abubuwan da mutum ya aikata shine as-sana asalin as-sana'u kenan idan an ce as-sana shine ta'dadu ma'asiri mar'i as-sana'u kenan a harshen larabci amma ne wa ghalaba isti'maluhu fil khair an fa amfani da shi a babin alkhairi amma al-asl lughawi nasa asalin lugha idan balarabe yace asna alaihi ai zakara wa karrara zikra ma'asiri shine a faɗi abin da mutum ya aikata a nanata ai ta faɗi to daga baya sai ya zama an fi amfani da shi akan alheri in aka ce asna alaihi ay madahahu wa karrara almadaha ya yabe shi ya faɗi ayyukansa na alheri kuma ya maimaita ambata yabo kenan to idan mutum ya mutu za a rika faɗin ayyukansa na alheri a rika faɗin ayyukansa na sharri dan duraidu yana faɗi yana cewa innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a dan adam ba komai bane face labari bayan sa dukkanin mu labarai ne mu za a ba da labarin mu bayan mun mutu shi shi fa kun hadithan hasanan liman wa'a ka zama labarin kyakkyawa bayan mutuwar ka ga wanda ya haddace ababen da ka aikata lokacin da kake da rai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin Abu Qatadah al-Ansari manzo sallallahu alaihi idan mutum ya mutu fa mustarihun wa mustarahun minhu akwai mutumin da yake hutawa akwai wanda in ya mutu an huta da shi hadisin Anas manzo Allah sallallahu yana zaune da sahabbansa sai aka wuce da gawa fa asnau alaiha hayra sai aka yi wannan gawa ana ce Allahu akbar an raka mutumin kirki bango ya faɗi an yi babba asara anya za a iya mai da kaman wane ana ta faɗin alkhairin sa fa qala min sama wajabat sai manzo ya ce ya tabbata daga nan kuma sai aka sake wucewa da wata gawa fa asnau alaiha sharra sai suka yi ta faɗin sharrin ta kai Allah Allah raka take gona an huta kai ai mutane za su sharara manzon da sunan ya ce wajabat ta tabbata sayyidina Umar ya ce ka ce ɗazu wajabat yanzu ma ka sake cewa wajabat ne wajabat sai ya ce na farko asnaitum alaihi khairan fa wajabat lahu aljannatu yaban da kuka masa na alkhairi to aljanna ta tabbata a gare shi dan aljanna wa hadha asnaytum alayhi sharran fa wajabat lahu an-nar shi kuma wancan kun faɗi munanan ayyukansa to wuta ta tabbata a gare shi antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidin Allah a ban kasa hadisi kuma ya zo manzon Allah su sani ya ce la tasubbul amwata فإنهم قد أفضوا إلى ما قدروا كفوا زاجي ممتا domin sun riga sun tafi sun je sun ga abin da suka aikata malamai suka ce ya za a haɗa waɗannan hadisa wancan hadisin a gaban manzo sama aka sassoti wani wancan hadisin a gabansa aka yabe shi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu a wata riwayar la tasubbu al-amwata fa tu'dhu al-ahya kar ku zagi mamata sai ku cutar da masu rai suna da yaya malamai sun yi sabani akan ya za a hada waɗannan hadisan wasu ma kai tsaye suka ce ai na farkon ya zama gogagge an goge shi na biyun ya goge shi suka bi maslakun nasakh suka ce wannan na hana zagin ya goge wancan da aka faɗi miyagun ayyukan mutum manzo su ne ce wajabat amma al-imam ibn hajar a cikin fatul bari yace inna sabba yanqasimu fi haqqi al-kuffari wa fi haqqi al-muslimin zagi da aka ce ka ayi wa mamata to ya kasu gida biyu akwai zagin kafirai waɗanda suka mutu akwai kuma zagin musulmai waɗanda suka mutu أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم كافر ما أنهن أزاغي إن يموت إذا أنسان أقوي ونقوم وانسان دزي تشوتو وأما المسلم أما مسلمي فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك هذا الأصل شيء كافر يا هلس أزاغي إن يموت أما أنا هلاوة idan yana da dangi musulmai za su cutu shi kuma musulmi al'asru shi ne ka a zagai amma ya halatta a zagai in an ce zagi na ana nufin adura mata a sharba no asab asab shi ne zikru ma'ayibin insan haza huwa aslu sabbi haka shekul islam taymiya yayi tarihin asab a cikin littafansa guda biyu littafi na farko asabul mas'ul ala shatimin rasul da kuma littafin sa ittiba'u siratil mustaqim mukhalafatu ashabil jahim yace asabbu shine zikru ma'aybil insan ka faɗi aibin mutum shine zagi asali aibi ka faɗi aibin mutum zagi kenan to an hana a faɗi aibin kafiri idan ne idan yana da wasu dangi kusa waɗanda za su iya cutuwa duk lokacin da aka faɗi waɗannan aiboban danginsa za su shiga tashin hankali malamai suka ce ka a faɗi aibuban nasa bayan mutuwarsa a bashi abin da ya je ya riska na azaba Allah ya isai amma in ba haka ba to ya halatta a faɗi aibinsa domin ya zama wa'azi kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labarin fir'aunu kuma ya ce wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan a wata aya wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyamah kaga an faɗi aibin sa sannan sai yake cewa amma musulmi ya halatta a faɗi aibinsa idan lalura ta hukunta sai an ambata kamar ne kamar ya zama ba da shaida ne mutum ya mutu ya ci ci bashi da yawa kuma an sansa cewa ƙin biyan bashin yake yi to ka ba da labari ka ce wane fana bin shi bashi yayi yayi da shi ya biya shi har ya mutu bai biya mushi ba domin ƴan uwansa su ji su zo su biya masa bashin nan ko zai samu hutu a kabarinsa wanda ya halasta haka ya kakkaɓi haƙoƙin wasu kuma ƙila ba a sani ba to ya halasta ka zo ka faɗi cewa wane ɗin nan fa misali a ce misali ma'aikacin gwamnati ne ya yi sata kuma kai kana da ilimin ya satan nan ba laifi ka faɗa cewa ya sata ga hujja domin ɗan uwansa ko danginsa su nema masa su nema masa gafara a wajen mutanen da ya ci cuta ko kuma su biya su haƙoƙinsu so da haka shi yasa sai yake cewa wal jawazu ala ma qablahu liyatta'iz bihi man yasma'uhu ya halatta a faɗa aibin mamaci idan ya mutu domin wanda yake sauraron wannan aibin ya ɗau wa'azi har yi abin da wancan yake aikata har ya mutu kun ga ashe mutum ya yi ƙoƙari ya bar ne ya bar ambato na gari wannan darasi ne babba akwai waɗanda suka mutu ba za ka iya kulla babun ba za ka iya kulla bakunan mutane a game da su ba duk yadda kai ƙoƙarin ka hana mutane su faɗa aibobansu ba za ka iya ba akwai waɗanda kuma idan suka mutu kai sai ka ji ina ma kai ne irin yaban da ake musu haka tana faruwa ko wannan darasi ne babba ka yi ƙoƙari a matsayinka na mai rai ni ƙoƙari a matsayinmu na masu rai da Allah ya ara mana rayuwa mu yi ƙoƙari mu ga me za mu iya bari na al'ambatu kyakkyawa darasi na biyar shine darasin bashi bashi tun kana da rai kaskanci asalin addainu azzul kaskanci addainu fil lugha azzul bashi a larabci in balarabi yace addai to madda ce ta dana wannan maddar tana fa'idantar da azzul kaskanci shi yasa suke cewa الدين محزنة بالليل مذلة بالنهار bashi da daddare mutum ya zo na ya ta bakin ciki ya kasa bacci sannan kuma da rana ya shiga cikin kaskanci ku duba cikin iskin baba cikin malaman mu na fiqh Allah ya saka musu da alkhairi sun halatta wa mutumin da ake biyan sa bashi har ya zo juma'a wa kadhalika al-gharimu idza wa kadhalika man istadana idza khafa an yahbisahu garimu an halatta wa wanda ake bin sa bashi idan yana jin tsoron wanda yake bin sa bashi ya turke shi ya ce ko biya ko gidan yari ya zaman shi a gida ya azahar kai ya zo masallacin juma'a saboda kaskancin bashi bashi yake jawo a farkon musulunci kafin Allah ya azurta daular musulunci manzon sama baya baya wanda ake bin sa bashi sallah iri-iri manzalla sama ya kiwo mutum sallah yadda ka san ya mutu kafe mu har sai an biya masa bashinsa ko kuma an an dau alkawari za a biya masa hadisin jabir radiyallahu anhu da aka zo za a yi sallar wani aka zo aka kira manzon sama wani ya rasu cikin mutanen ansa manzo sun ce ana bin shi bashi aka ce ana bin sa bashi nawa ake bin su aka ce dirhami biyu dirhami biyu bacin lalace kudin Najeriya da sai kai misali sai ka ce kamar ka ce naira biyu to ka tafi ka ce kamar dala biyu tunda ita ce take da daukaka ko manzo sun ce sallu ala sahibikum yace ku yi wa dan uwanku sallah abu qatadatul ansari radiyallahu anhu yace alayya dinarani ya ma'aikin Allah ni zan biya bashi manzo sun yace to yanzu mamacin ku ya cancanta a masa sallah kuma sannan yanzu ba bashi a kansa in an biya masa in abu da ya biya masa kuma zan masa sallah manzo sama ya ya masa sallah kullum ya haɗu da abu da sai ya ce masa ma khabaru dinarai ne wai ya labarin dinare biyu ka biya kuwa ya ce ya ma'aikin Allah wallahi ban biya ba ran nan manzo sama ya haɗu da shi ya ce ka biya ya ce na biya ce al'ana baradat jildatu ya ce sai yanzu fatan wannan mamacin ta huce sai sanyi saboda ana can ana jibgarsa a lahira to bashi bayan mutum ya mutu darasi ne alal aƙalli mu seta rayuwanmu akwai nasihohi na bashi da yawa wani cikin malamai alu wakil cikin limamai a ƙasar saudi arabia yana da littafinsa da ya rubuta hatta la tastabri qasidiyu ya kawo ƙa'idoji guda goma sha hudu na cin bashi wanda ya kamata mu je mu duba su daga ciki darasi na shida wasiya wasiya darasi ce sosai mutum ya wasiya ya ce ai abu kaza ƴaƴansa su zo su ce ba su yarda a yi ba wani babban mutum zai mutu ya taɓa riƙe babban mukami ya yi rashin lafiya mai tsanani yana kwanci a asibiti ya yi wasiya ya yi waƙafin wasu dukiyoyi da ya mallaka a gabansa ‘ya'yansa suka ce wallahi ko ka mutu ba za a zartar ba suka rantse da Allah suka ce ba za a yi ba yana kuka yana aman jini ya kalli ɗaya daga cikin ‘ya'yansa yake cewa duk yadda kake yi ba za ka yi wadda na yi ba amma ji yadda Allah mai da ni so da ka bi duniya a hankali kuma da yawa bayan ya mutu wasiyar da ya ba su tabbatar da ita ba sun fi ƙarfin mutane wannan darasi ne babba kenan ne yake nunawa yi ƙoƙari duk abin da kake da ikon yi ka yi lokacin da kake da rai wa kaddimu li anfusikum ku gabatar wa kanku da aikin alkhairi kar ka jira ka ce sai ka mutu ayi ka yi lokacin da kake da ƙarfinka da lafiyarka ita ce sadakar da tafi kowace sadaka wa anta sahihun shahihu lafiyarka kalau kuma kana son dukiyar ka ɗiba ka yi darasi na bakwai rufewa kadari akan kansa wa'azi ne akwai maganganu masu tsawo akan wannan darasi ne babba kawai mutum ya je ga yadda kabari yake da yadda ake tusa mutane me wani zai cewa wa tukmaru fil luhud bila firash wa tukmaru fil luhud bila firash tusa kaza ya cin kabarin tusawa ake yi ko ko ana yi wa mutum kabari kamar daki ne tusa ka ake yi ko kana so ko baka so sai ka shiga so daga kabari in mutum ya kalle shi babban wa'azi ne kuma imanin da mutum ya tafi da shi kabari baya cin sa abinda kabari yake ci gangar jiki gangar jiki yake ci darasi na takwas kuma zan tsaya akan akan sa ko kuma zuwa darasi na tara fitilar kabari tambayar kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi laula an la tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum azab al-qabr shi wallahi ba dadan ina jin tsoron za ku daina rufa ɗan uwanku ba in sun mutu wallahi da sai na roki Allah ya rika jiyar da ku azabar da ake a cikin kabari mun gode wa Allah da ba ma shi kuma manzo Allah sama kana rahiman bina raufan bina saboda ka kadai wa'azi ne a duk lokacin da kaje kaga yadda ake rufe mutum a kabari to ya waje baka dau wa'azi azaba kabari bayan fitina domin fitnatul kabari su'aluhu ce wa ba'da al-fitnati imma an-na'im wa imma al-iqab ko ni'ima ko azaba yanzu akwai ‘yan tatsi ne cikin abin da suke faɗa ba su yadda akwai azaba kabari ba. Kakkaje wa shubu hasso in ka ji wani na faɗi cewa da yadda baka ci Allah ya kai ka, shi ce na amsar da za ka ba shi. hadisi zaka ja masa bai yadda da shi ba aya ce akwai ishi akwai ayoyin da suka tabbatar da azabar kabari amma ba su yadda da su ba ba su yadda da tafsirin da magabata suka musu ba in zaka musu kawai duk wanda ya ce bai yadda da azabar kabari zai ce Allah ya kai ka zaka gani in ana yi ko ba a yi kishi ɗan uwa mu ɗau darussa masu yawa a cikin mutuwa darussan suna da yawa amma mu ba su a haka ni na ce a rage lokacin sau da haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ɗaukar izina ya ba mu ikon ɗaukar izina da wa'azantuwa da mutuwar da ake yi kullum muna gani muna ji wani zubin a yi ta nesa da mu mu ji wani zubin kuma ta zo kusa da mu ga munan muna ganinta wasu mu sun rasa iyayensu wasu sun rasa ɗaya daga cikin iyaye wasu sun rasa mata wasu sun rasa ‘ya'ya wasu sun rasa ‘yan uwa wasu sun rasa makwabta wasu mu sun sha yin wankan gawa da kansu wasu mu sun sha sanya gawa a cikin kabari wasu mu sun sha haka kabari wasu mu sun sha ganin yadda ake sa mutum a kabari wasu mu sun ga yadda ake mutuwa ala inna lil mauti la sakarat wa za'at sakratul maut bil haqq so da kamar daudara shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon daukar darsa a ciki kuma ya bamu ikon gyara halayen mu da kuma yin tanadi domin wannan mutuwar maganar da al-Imam al-Qurtubi yayi cewa wanda ya fi shiga cikin musiba shine wanda baya tuna mutuwa shi ya fi kowa shiga cikin musiba Allah ka sa mu kan mu zama cikin waɗanda ba sa tunana Allah ka sa in mun tuna kuma tunawar ta mana amfani sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ مارم الشيخ الله سهل عليكم كتاب سمجيا يمشي ومي كمان سيلا ما بون جيتا هاتشي الله سبحانه وتعالى سامي أسال الإيمان وأنا جيتا هاتايدا باسم كراتو دلالا إذا باسم وانتا كبيرة أبدا الأنجب الجيد أي تعليم كل أنا ممشي جوا شابه فما نسي أمور تعلم أن يشكي جوا تعليم من أجل أن تسمع فصلى يشكي فما دا ما نتحمل الشيء أبو ولدا لا مباشر يسمع إن شاء الله يبقى سعر البركة أسمع رحمة الله عليه فقط لا يشكي جوا
لا يوجد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الحقيقة كما يدعى مكجي مالا يا أنبتا مالا منه أسوشيت بروفيسور Kadir Abubakar Amin Afgar shi ne aka tsara zai yi ta'alikin wannan muhabara na malam mu a ƙananan almajirai ɗalibai mun riko wasu malam jaka ne to shi yasa za ku ji murya na har rawa take yi a malam ya gabatar da wannan maudu'i kamar yadda muka ji mai kashe wato jiki muna fata Allah ubangiji ya amfana da mu abin da muka ji ni babu wani ta'aliki da zan yi kada in tada likin abin da malam ya yi mana sai dai kaɗai in tunatar da mu wasu daga cikin kalmomi da malam ya ambata ni idan kuka lura a gabatar wanda malam ya yi kusan ayan da malam ya buɗe wannan wa'azi nasa da shi da ita kuma ya rufe ainihin wa'azin shine waja'at sakratul maut bil haqq magagin mutuwa gaskiya ne jama'a ko mu yanzu da ainihin wato gashi muna numfasawa amma labarin mutuwan kadai da muka ji ya sanya mu cikin magagin wannan yake nuna mana hakikanin mutuwa Allah ya sa mu cika da imani sannan Allah madaukakin sarki kamar yadda malam ya ambata mana ya kira mutuwa da musiba idan Allah da ya halicce mu kamar yadda Allah yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata amma kuma Allah da kanshi sai ya kira mutuwa da musiba mun san cewa akwai musiba a wajen da haka ba al'amari ne na wasa ba ya kamata a koda yaushe wa al'amarin mutuwa ya rinka zamowa darasi gare mu shi yasa hadisin da malam ya karanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mu yawaita ambato aksiru ذكر هذه اللذات يعني الموتى ويويتا tuna wannan abu da yake ruguza wato duk wani jin daɗi shine mutuwa duk inda kaga ɗan adam yana cikin wani farin ciki da walwala da jin daɗi da za a zo mai da labarin rasuwa na wani na kusa da shi za ka ga duk wannan jin daɗin ya rushe duk abu da yake tunani zai tsaya kaga shi gaskiyar manzon Allah ne sallama da yake mu da tana wannan al'amurantuwa har ila yau daga cikin abubuwan da malam ya tunashe mu a Anas dan Malik Allah ya kara mushi yarda a cikin hadisin al-Imam Ahmad wanda al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito ya ba da labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina to daga ƙarshen hadisin sai Anas yake cewa da manzon Allah ya shigo garin Madina gabaki ɗaya garin Madina sai ta yi kyau ta yi haske a nuri da walwala duk wani abin jin daɗi sai ya cika garin Madina yace ba mu sake ganin cikin wato garin yayi duhu da tsakar rana ba sai ranar da labarin mutuwar manzon Allah ya iske a lokacin da aka ba da labarin mutuwar manzon Allah yake sai muka daina jin wani daɗi a rayuwa sai muka ga komai yayi duhu babu wani abu na annuri kuma da ya rage da muke gani shi yasa imamu afa kamar da imamu jarimi ya ruwaito a cikin sunan dinsa a isnadi ne ingantacce amma kuma mursali ne malamai suke kira tare da malam Nasiruddin Albani ya ce hadisi ne sahihi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda wata musiba ta afka mishi to ya tuna mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya sa ya karanta wato wannan musiba ta ta same shi domin duniya ba ta taɓa shaida musiba irin rasuwan manzon Allah ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye to da duk waɗannan matsaloli da muke fama da shi na addini nan ba za mu yi fama da shi ba duk wani shedani da ya zo da shedancin shi kawai sai mu ce a je a ji daga bakin manzon Allah ba wuta ta mutu ba in ka ga sahabbai a wannan zamanin rikici wannan in suka yi a cikin gida tsakanin miji da mata sai su tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da Allah ya tashi da rafsan al'umman duniya baki daya sai ya dauke abin shi sai ya dauke rayuwar manzo Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai wato mamaci ne kuma su din ma za su ainihin wato rasu wannan yake ƙara nuna mana wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da shi alhamdulillah wannan yake ƙara nuna mana irin girman al'amarin mutuwa har ila yau malam sai ya lissafo mana wasu darussa kamar guda tara a gurguje zan yi mana ainihin wato bita a kansu domin ya ƙara tunatar da mu waɗannan abubuwa da malam ya ambata abu na farko malam ya ce idan muka tuna cewa da zaran mutum ya mutu to ayyukansa sun yanke wannan kaɗai ya ishe mu darasi al-imamu nasa'i ya fitar da wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin wasu mutane guda biyu afwan Imam Ibn Majah da Imam Ahmad kamar yadda sahabi a Talha dan Ubaydillah ya bada labari yace wasu mutane guda biyu sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta ɗaya daga cikin su ne kokari ne sadauki ne mujahidi ne da haka duk wani jihadi in za a je da shi ake zuwa ine ko da Allah ya tashi gaskata shi an je wani yaki daga cikin yakoka anan ne ya samu mutuwar shahada dan uwan shi bai kai shi jarumta ba amma shi Allah ya raya shi sai da ya ƙara shekara guda bayan shi wancan shahidin da ya rasu shi sahabi da yake ba da labari Talha dan Ubaidullah yace bayan rasuwan shi dan uwan da shekara ɗaya wata rana sai ya kwanta sai ya mafarki yace nayi mafarki sai aka nuna min tashin alkiyama sai wani mutum ya jawo ni kofar aljanna yace muka tsaya a kofar aljanna sai ga waɗannan ƴan uwan nan guda biyu muna tsaye tare da su yace kawai sai wani mutum ya leko daga cikin aljanna sai yace wane yace sai na ji an kira wannan ɗan uwan da ya rasu daga baya wanda bai da sadaukantaka irin na wancan mujahidi yace sai aka kira shi aka ce shiga aljanna da aka shiga aka jima can sai mutumin ne ya ƙara lekowa sannan sai ya kira shi wanda ya mutuwa shahada yace to kai ma shigo aljanna yace tafi ni kuma ina tsaye kofar aljanna ina jira sai wannan mutumin ya sake lekowa sai yace kai kuwa lokaci bai yi ba dan haka koma yace kawai sai na farka wannan labari sai na yi ta gaya wa mutane har ta isa kunnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane na ta ban al'ajabi cewa ya za a yi a ce shahidi amma kuma an riga shi shiga aljanna wanda bai mutuwa shahada ba manzo Allah yake kuna al'ajabi ne game da wannan al'amarin shi dan uwan nasa da bai rasu da wuri ba ma'ana da ya rasu daga baya a tsawon shekarar nan da yayi manzo Allah yake ba ya azumin wata Ramadan ba sannan bayan haka ba ya rinka yin salloli ba ba ya rinka yin ayyuka na ibada ba wannan yawan tarin aikin da yayi daga baya shi yasa ya riga dan uwan shi shiga aljanna kaga wannan yake nuna ashe yankewan aikin dan adam to asara ne gare shi to amma ya ka iya amma abin da ya kamata ka dauka shine ka yawaita wa kanka aiki kafin lokacin naka ya kare mun ji hadisi al-Imam Muslim jama'a ya dawo mana idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salat Allah ya sa mu dace darasi na biyu malam ya tuna mana cewa sunanka ma da jinsiyanka to gaba ɗaya bacewa yake yi ba a sake cewa wani dan wani daga bayan mutuwanka sai dai a ce ina gawan sannan jinsin ka ma a maida ta ta mace ana cewa a sanya mata ya kafa ni bayan da kai jarumi ne kana bragin kana cewa sai mu mazaje sai kaza kaza amma daga mutuwa kuma shikenan darasi na gaba malam ya tuna mana cewa kana zamowa mai rauni da ana ganin ka gwarzo jarumi komai da kanka kake yi amma daga sadda ka mutu komai kuma sai dai a yi maka daidai da wannan kaya da ke jikinka aka za a kwafe su ba kada yadda ka iya likafani wannan sai dai a ɗaura maka wankan gawa sai dai a yi maka kaga duk waɗannan abubuwa ne na darussa da ya kamata mutum ya rinka yi wa kanshi tuntuntuni da shi domin ya taimaki kanshi kafin lokacin da ainihin wato lokaci zai kure mishi abu na gaba malam ya ce maganganu da za a rinka yi a kanka shine yabo na alkhairi ko na sharri duk abin da mutum ya aikata kuma shi za a faɗa shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin duk da kowa ya aikata to sai Allah ya tona shi ko da ka aikata wannan abin a cikin kogon dutse a cikin duhun dare sai Allah ya tona wannan aikin mutane sai sun san shi shi yasa ba wani halin dan adam da mutane ba za su yi magana akan shi ba da haka kai ne za ka yi determining wani irin labari za ka zamanto bayan mutuwarka suka ce al'insanu hadithun ba da ko mutum labari ne bayan mutuwar shi ko wani irin labari fa kun hadithu khaira ka kasance hadisi ne kyau wanda mutane za su yi labari akan ka bayan mutuwarka sannan abin nan da za a faɗi akan ka kaji shine shaidan da Allah da kanshi zai zai yi hujja da shi idan mutane suka yabo na alkhairi da wannan alkhairin Allah zai hukunta ka idan suka yabo na sharri to wannan sharrin za a hukunta ka Allah ka sani abu na shida abu na biyar akwai malam yace batu game da bashi wannan batu ne mai mutukar muhimmanci al'amarin bashi jama'a ta kai ga wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yana wa'azi wani mutum ya zo ya ce wa manzon Allah ya manzon Allah idan nayi jihadi na samu mutuwar shahada ina da daraja manzon Allah ya ce kwarai da gaske kana da daraja duk laifin da kai Allah ma zai yafe mai ba da labari ya ce har wannan mutumin ya tafi sai annabi ya ce ku dawo min da shi me ma ka ce mutum ya ce ya manzan Allah idan na yi mutuwar shahada duk laifin da na yi Allah zai yafe min manzan Allah ya ce duk laifin da kai Allah zai yafe maka amma wallahi ban da bashi yace mala'ika jibril ne zo ya gaya min yanzu da haka za a yafe maka komai amma ban da bashin mutane amma ku dubi yadda al'amarin bashi ya zamo a yau mutane ba ma sa damuwa da shi maganan wasiya da malam ya kawo a gaba wanda su ne abubuwa da Allah ya gabatar cewa ya ciyar su a cire su kafin a yi batu game da gado amma a yau magada ba sa ainihin wato damuwa da shi mamata nawa ne yau an san ana basu suka amma suna nan har yau din nan ba a biya basu su ba ƴaƴan sun sani matan sun sani ɗan uwan shi sun sani amma kawai su sun ga sun- dukiya ta zama nasu sun haye kan dukiya suna abin da suka ga dama ba ruwan mutane bayan rasuwanka wallahi da haka kai za ka yi wa kanka kafin lokaci ya kure maka kun dai ji sahabi ne na manzon Allah kuma Abu Qatada ɗaya daga cikin manyan sahabbai yace ya ɗauki nauyin bashin bashin ya dawo kansa amma manzon Allah bai daina yi mishi mita ba cewa ina labarin bashin har sai da ya biya kuma sai sadda ya biya manzon Allah yace al'ana ina daradat alayhi yanzu fatin shi ya huce daga shafa mai da ake mishi daga bala'i da haka mutane kowa ya yau kanshi Allah ya sa mu gama lafiya abu na yi wato a bakwai shine kabarin kansa malam yace darasi ne ka duba yadda za a zura ka a cikin kabari ana tara kasa a kanka mutanen duk da suke kewaye a kan kabarin duk irin kaunan da suke na- nuna maka da wani zai ga wani rami cewa zai a toshe wajen haka ne ko ba haka bane wannan shine karshen kaunan da ake maka sannan malam yace daga karshe na takwas da na tara shine ainihin wato fitinan kabari ni'imar da ke ciki da azabar da ke ciki idan mutum ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi mishi tambayoyi waɗannan tambayoyin kuma kowa za a yi mishi gabanin wannan tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce akwai wani irin matsa da kabari yake wa duk wanda aka saka shi law naja minhu ahadun la naja minhu sa'ad ibn mu'adh da akwai wanda zai tsira daga wannan matsa dakka na kabari manzo Allah ya ce da sahabin shi sahabiya domin wane ne sa'ad abinda zaka tambaya kenan shine wanda manzon Allah yace ihtazza arshur rahman min mawt sa'ad al'arshin Allah sai da ya girgiza ranar da sa'ad ya rasu amma ana saka shi a cikin kabari sai da kabari ya matse malamai sun yi maganganu akan me ma'anar wannan matsa almuhim daga nan fa to ka fara shiga cikin fitinan kenan sannan kuma mala'iku za su zo su yi maka tambaya babu wanda zai kuɓuta daga waɗannan tambayoyi abin da zai sauƙaƙa maka shine nagartanka a nan duniya da haka rayuwanka na gobe na kabari to daga wannan rayuwa na yau ko ta yau kake determining din shi in kana khairan fa khairan wa in kana sharran fa shar Allah ubangiji ya samu wani lafiya mu uwa masu albarka kamar yadda nake ba ta aliki zan yi ba zan dai yi mana bita ne domin kada mu manta karatun Allah ubangiji ya karba mana subhanaka اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
Zaka shida ma'anin ko suka da ba a tsarin shi takan da ake mutuwa na tambaya a cikin makarantu. Saboda muna kan abin da cikin tsari. Tunda kuma ta ka da sabo mun yi shawara akwai takardu da an dawo a jin lokacin da ake karatun safe da ta shafa a fida. Wanda muke gina akwai masu a fida ne da su rubutu wannan bayan. Kuma da bayani kuma na ba cewa an fara wani samun haskaka game da wannan aƙidar bisa muku hanyoyi a wannan aƙida sai ta zama musu kuma ana ta yaɗa ta to muna sama da ɗan ja hankali don mutane su kuskure da kansu don kar su jefa kansu cikin halaka za ka za mu sake da malakan su biyar kafin bani da fara bayani mana wa mai girma shugaban kamar hukumar sara'a Muhammad Bashir Muhammad barka da zuwa wannan guri muna fata Allah ya saka mu shi alkhairi sannan shi imam kuma shugaban kirari na karamin hukumar da kara sannan kuma shugaban majalisar malamai ta jama'atul zalaka shirya da kamata suna Alhaji Haruna Abdulrazak wanda ɗazi ya zo da safe ya shi ma ta ke da amfani a mishi bakar zuwa mai ta da amfani.
بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nima kafin in fara ina wa ciyaman barka da zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka Allah ya shari ka kuma Allah ya baka ikon sauke nauyi wannan tsami da kake kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ikon yin adalci kuma ya sa ka zama lafiya sannan malaminmu kuma babanmu wanda shi ya karɓe mu tun zuwan mu shi ma muna masa addu'a Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ya tsare mana su duka gabaki daya da shi da ciyaman da sauran shugabannin mu gabaki daya ƴan uwa wannan aƙida ta ƙala ƙatanci da Hausa ko ta tsinanci ana ɗaya daga cikin aƙidu mafi haɗari a wannan zamanin namu da kuma suke yaɗo da can Allah ya kashe aƙida. Aƙida ce da a Najeriya asalin tsirarta a Kano ta tsira. Mai aƙidan nan bincike ya tabbatar da ma ba musulmi ba ne. Muhammadu Marwa mai tatsi ne, wanda fitinarsa ta yaɗu ta fansama ta je kuntuwar Katsina, ta fansama ta je Giwa, a nan jihar Kaduna kuma ta shiga Zaria. kusan mabiyansu sun koma da za ka gansu su ne masu ƙanana-ƙananan sana'o'i ko sana'o'in ƙasƙanci amma yanzu a cikin abin da wannan harkar ta social media kafafen yaɗa zumuntan nan na zamani suka zo da su shi ya zama su ma suna amfani da wannan damar wajen jaddada aƙidarsu a yanzu inda wannan aƙidar ta fi ƙarfi shine jihar katsina kuma a karamar hukumar dutsen ba babu inda wannan aƙidar take yaduwa shugabanta wanda ya fi shahara a yanzu yake a can kuma suna amfani da dukiya domin halakar da mutane wallahi ɗan uwa aƙida ce ba ta musulunci ba duk wanda ya ɗauki aƙidar ta tsinanci ya ce bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wanda Allah ya aiko ya fassara alƙur'ani ba kawai manzo Allah sama ya zo da ƙur'ani shikenan kawai sai ya karanta shi ya shi ita ce wannan aqida manzo Allah sallama a wajen su kawai ya zo da ƙur'ani ne karanta shi bai ce komai ba kuma sahabbai ba su tambaye shi komai ba ya gama rayuwarsa shekara ashirin da uku bai taɓa cewa sahabbai aya kaza abu kaza take nufi ba ma'anar aqida ta tsinanci ke haɗa aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka a yanzu tsarin da suka biyo da shi nasu na yaɗa da'awarsu shi ne ɗaukar wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wasu ayoyin waɗannan ayoyin sun saba sun saba alƙur'ani wanda ba da mutum ya sa manzo Allah sallama amma abin da ke kawo wannan kai da baka shiga aqidar ba ko aka rudar da kai shine rashin karatunka sannan kuma na biyu shine ba wanda yace ka je ka saurare su magabatan mu suna tsoratar da mutumin da bai da ilimi ya je yana sauraron waɗanda suke kan aqida mummuna Allah ta'ala ma da kansa ya hana إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره idan ka ga mutanen da suke kutsawa suna faɗin abin da suka ga dama game da ayoyinmu Allah ya ce ka kau da kai daga barin su ka zauna tare da su hatta ya kudu fi hadisin ghairihi har sai idan sun tuba sun daina wannan izgilin da suke wa addini sun daina fassara alqur'ani da ka dan tafi ne bai da manzon Allah sama ya fassara Qur'ani ba bai da sahabbai sun fassara Al-Qur'ani ba bai yadda da tabi'ai sun fassara alqur'ani ba bai yadda da atba'u tabi'ina sun fassara alqur'ani ba bai yadda da yan baya da suka zo bayan su sun fassara alqur'ani ba amma shi a dau fassarar sa ka a dau fassarar manzo Allah ta sallama ka a dau fassarar sahabbai ka a dau fassarar tabi'ai ka a dau fassarar sa al-Imam Malik atba'u tabi'i ka a dau fassarar irin su babban malami Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir ka a ɗau fassarar su ƙurtubi ka a ɗau fassarar su ibnu shafi amma su a ɗau fassarar su zai zauna ya rika jan a rika ja masa aya yana fassarawa amma ka a ɗauka manzan Allah sama a ɗauta shi wannan abin ban mamaki ne sun rubuto a rubuto su tambayoyi guda uku a nan da ayan labisi na fiha ahqaba wala ba da amsa in an ce ahqab jam'i na hikba hikba suka ce shekaru 80 zuwa sama to sai Allah ya ce la bishi na fiha ahqaba eh wannan ayar ma ba ta nuna akwai karshe ai ahqaban azmanan akaci zamanin duniya ne yake da na lahira zamanin lahira ne da yake wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu yini ɗaya na lahira a wajen ubangijinka daidai yake da yinnai dubbai na duniya yini daya to kuma sai Allah ya ce la biki na fiha aqaba za su zauna a cikin wuta zamanin nika yaushe yaushe ne karshe wannan baya nuna cewa wuta za ta kare babu dalilin da ke tabbatar da cewa wutar kafirai za ta kare kafirai khalidina fiha ne za su dawwama a cikinta har abada haka Allah ya kaddara musu so daga wannan babu shubha a ciki abu na biyu shine wai ayar da ke cikin surati yasin wadda Allah ta'ala yake cewa qalu man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin marqad yana daukar bacci ya zama al-masdar ne bacci marqad na daukar makanin ruqut ko makanin ruqad wurin da za a yi baccin makwanci kenan to Allah madaukakin sarki yace kafirai idan aka tashe su a filin tashin alkiyama za su ce man ba'athana min marqadina hada waye ya tayar da mu daga wannan baccin namu ko waye ya tayar da mu daga wannan wajen baccin namu ke suka ce wannan aya tana nuna ba azabar kabari ce ai aya abinda take nuni halin da suka tsinci kansu na filin tashin alkiyama ya fi tsanani fiye da abin da suke ciki na kabari da haka za su gwammace su ci gaba da zaman su a cikin kabari a ci gaba da musu azabar kabari waɗanda ake wawa waɗanda kuma ba a san musu azabar kabari shi kenan dama cikin ni'ima suke saboda filin tashin alkiyama da tashin hankalin da za a shiga ya fi azabar da za a tsinta a cikin akai a cikin a cikin kabari abin da ayi take nunawa ce ba sannan qur'ani da kansa ya tabbatar da akwai azabar kabari annahu yughaduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-atab to ya zaka fassara annahu yughaduna alaiha guduwan wa ashiya sannan kuma aka ce wa yawmal qiyamati wuta ce ake bujiro musu da ita safa da maraice sannan ranar tashin alkiyama kuma za a ce a shigar da sufir aunu da danginsu azaba mai tsanani kaga wannan kenan so da akwai azaba kabari a cikin alkur'ani ba wai sunnan manzo Allah sama bace ko ta tabbatar da akwai azaba kabari sai na karshe kalamullah da kalimatullah Allah ya kira annabi Isa alaihi salam kalimatuhu alqaha ila maryam sannan ya kira alkur'ani da kalamullah to wai wannan yana nuna cewa masu cewa alkur'ani halitta Allah ne suna da hujja tunda annabi Isa ma halitta Allah ne wannan akwai abin ban mamaki a cikin ya bambanta mana tsakanin kalamu da kalimatu kalimatu Allah madaukakin sarki cewa annabi Isa kuma kalimatun din na ai qur'ani ake nufi shi ma kai ana nufin magana Allah ne domin kun faye kun ne inna masala Isa inda Allah كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم أنا أن معنى كلمته ألقاها إلى مريم كينا so daga Allah ya halicci annabi Isa alaihi salam da kalmar sa yace kun fakana Isa so da haka daga nan ne aka kira annabi Isa da kalimatullah to waɗannan abubuwan su ne so da ka shawara ‘yan uwa kada ka je ka rika sauraron shubuha malaman mu suna cewa ashubahu khabbafa ashubahu khabbafa shubuha rudu a sa maka rudu a cikin addini ka rika shakka to kuzda suke shubuhohi kin kana ji kuma suna cewa wal qalbu mithlu safan abinda as-safanj as-safanjati kai alƙalbu mislu safanjati zuciya da kake ganin ta kamar soso ana nan ana ɗiga mata ruwa tana latsa tana yi tana yi da ruwa ya yawa a cikin ta nutsewa in ka tsoma ta tsoma soso a cikin ruwa tun kana ganin soso tun kana ganin soso ƙarshe sai ka ji ya nutse so daga duk lokacin da kake sauraron shubuha daga mutanen da suke kan bata akwai yiwuwar wata rana su batar da kai mafarin halaka shine al-istima'u ila shubha ka rika karkata zuwa ga masu shubha ka saurari malaman sunna waɗanda za su karantar da kai addinin Allah su koya maka zaman lafiya su koya maka yadda za ka zauna lafiya da kowa a duniya su koya maka yadda za ka zauna lafiya a lahira amma idan ka je kana sauraron masu aikata bid'a da kira zuwa gare ta to halaka za su ja maka domin za su sa maka shi Allah ya tsare mu Allah ya shirye mu waɗannan matasa namu Allah ya ƙara muku imani ai ba su ji ni ba yawwa can a waje ba Allah ya ƙara musu imani kuma Allah ya ƙara inganta mana ku Allah ya ƙara muku albarka Allah madaukakin sarki ya sa ku zama masu biyayya ga shugabanninku kuma Allah madaukakin sarki ya sa ku zama masu biyayya ga iyayenku Allah kuma ya hada mu a cikin aljanna insha Allah dukkan ku yan aljanna ne dukkan ku yan aljanna ne da izinin Allah za mu shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya natsu sosai shi zai shiga aljanna Allah ya sa mu zama masu natsuwa mu shiga aljanna dukkaninmu Allah ya mana albarka ga baki da wassalamu alaikum wa rahmatullahi
kamar da fara hali a daidai ne maka zo kashin wasu shirya da shirya da shi imam da kuma shugaban yana kuma zan sa shi imam ya fara a kan kayan kwaya biyu shi ne shi ɗaya ko biyu kada so mai da shugaban yana kuma shi ma ya fara a karka a cikin da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جوات الوطن وحكومة الكلام من يأتي أهلو ما لم يكن وكان شر من دون جماعة da duka al'umma musulmi ya riga na gabatar da sallama muna fatan alkhairi musamman fara addu'o'i nan da malamin na karshe da mu da kuma matasan mu gaba daya Allah ya tattala wa gidan aljanna da lafiyar firtus da na murna Allah suna da wannan addu'a da malam sun mula Allah ya kara ba biya kuma ta fara da addu'a wajen yin biyayya ga mahaifa domin dai iya da'a Allah da'a mahaifa da'a ba za ta yi amfani iya biyayya Allah da'a wa mahaifa ba ta amfani ga su malaman nan suna karantarwa abubuwa kuri uku ne aya guda uku kowace kalma ta da sai aikin ta gare mu kai aqimu salata wa atu zakata aqimu la wa aqimu rasula wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana to wayannan abubuwa wajibi ne a tsaya a kula da su ga kuma umarni adihu Allah wa adihu rasul ulil amri ne malam ya fa bayani akan biyayya biyayya tana tare da addinin musulmi muna fatan shi ko mai wannan gida sai saboda wannan masallaci tabbata kira wannan aikin alkhairi a zo aka gudanar da kira zuwa ga addinin Allah manyanmu da yaran mazanmu da matanmu muna fatan shi ma Allah ya yi kyakkyawan sakayya Allah ya kyakkyawan sakayya ga wannan sauki da kawo na wannan alkhairi kuma waɗannan malamai duka abubuwan da Allah ya kyakkyawan don wannan aiki Allah ya kawo a mu kuma Allah ya mu amfana da karantar wanda suke mana ta rufa tun safa ake matakai matakai to ilimi in an yi da amfani da aiki in an ji a yi aiki idan aka yi aiki aka ji ba aiki ba ilimi bai amfani ba isa kullum addu'a da manzon mu sallallahu alaihi wasallam su ba mu ilimi mai amfani wani ilimi ne mai amfani wanda aka yi aiki saboda haka muna fata alkhairi a sai dai kamar yadda malam yi magana muna ta jin matasa a waje ala ta kafarori to mu ba mu da abin da ya wuce kafara din da ba in dai karfa alai ga addinin Allah kafarori da dai muna kira biyayya da malam ya faɗa a tsaya a kan doka ta biyayya ga umarnin Allah yadda Allah ya fi yadda biyayya ba da ya da a tsaya yanzu abin da za ka yi ko wani haƙƙinka aka danne ko wani haƙƙinka kake nema akwai matakai na neman waɗannan haƙƙoƙa matakai daki daki musulunci bai bar komai ba kuma ba inda ya nuna cewa a nemi biyan bukata da kota da hankali ko cutar da wani muna fatan tun ba ta wannan al'amura amma da wani abubuwa ne akwai shugabanni addinin musulunci duka muna shugabannin mu na addini a je a same su a nuna musu in ba da wani korafi ne ko damuwa a sami shugabanni a nuna musu ga na shugabanni na addini ga na masu mulki duk abin da ta wajibi ne don masu mulki wajibi ne sauran aboki na saman mu da addinin mu da tsawon da abuwa ne guda ida kuma bayan malamai mun samu shugabanni na addini za su iya samu shugabanni a duba a duba wannan matsali wannan matsaloli a duba saboda haka malamai sun yi karatu za mu tashi a yi aiki ne muna fatan kowa ai haka yi karatun nan kowa ya dubi girman Allah ya dubi littafin Allah alƙur'ani da aka rika mana ya dubi girman hadisan manzon Allah yadda aka karanta mana kowa ya koma gidajen shi ya zauna a masaukin shi akwai jagorori idan da wasu abubuwa na ƙorafi a samu shugabanni a nuna musu don kan matakai don tsara haƙoƙi wannan shi ne roƙon matakin da muke nema in an yi addu'a an tashi kowa ya koma gidan shi cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali amma idan da wani damuwa ko wata ƙaurafi a cikin ku akwai shugabanni duk wasu sa akwai shugabanni a cikin musulunci kun ma yi wasu miki ne a je a kai koke ta hanyar lalama kan mai aiki irin na waɗanda ba fi karatu ba ba san manufa ba shi ne ilimi yana aikin ilimi ne neman aiki akwai matakai a karance an karanta wannan ina roƙo a dubi girman Allah a dubi girman Allah a nemi haƙoƙi a cikin lumani cikin kwanciyar hankali in an tashi a karatun an yi addu'a kowa mu kuma gidajen mu amma ba a hana ba su da wani ƙorafi a samu shugabanci a nuna musu wannan shi ne muke roƙo in je addini da gaskiya muke addinin Allah muna so a cigaba ne do Allah do Allah muna wannan roƙo in an aji wannan kowa ya tafi gidan cikin dubiya in da kawai da bai ne fara wannan ne a gaske muna fatan Allah ya ƙara albarka ne da kuke bin mu a baya kan addinin Allah ya cigaba muna fatan ku yi mana wannan kambe والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإمام على كذا فإذاك ينتظم جوري كلام كلام الأشكال الشيخ محمد الغنطي وأنا أهل الشيخ أنا أقول لك يا أشكال ذاك كلام كلام الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين الحمد لله واحد على القلب والصلاة الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. farko a mai Allah ya ya zama al'umma yau a wannan masallaci da aka zaka wani muhabara a muna roƙon Allah malamin su gabata mana wani muhabara da aka zaka wasu alkhairi kamar da su lafiya Allah mai su lafiya
a matasa kuma da yayan da malaman da suka kawo wannan muhabara su ma suna nan su fata alfin kafin ya Allah saka musu alfin ni gaskiya na baro kuma saboda wannan muhabara kuma na ga shi da ma da shi da ba da dare kawai saboda gobe karfe goma na tare da ne ma zanna amma shi ne ko na albarka a sai dai kawai wajen shafa sun ba sun sa kirkiwa da malam nan da yankin da bidiyo na ya muka so da har jira mara hanyar muka ta so ba kan mafarki ba ba ya shafa labarin wannan matsalashi da kwanin faruwa da gwamnati ban zuwa shi kuma ne magana ina ganin su da fara da'awa ta ilala a kan jami'a suka fara kira da marga shi da mutum mun Allah ya farka mu shi da wata kai nan a wannan mutum shi ya ja yau mana suna su wa nan a cikin wannan karatu gaskiyar magana sun yi karatu nan sun gudu a wannan cikin hikima san ya kamata tun da a fara da awai gudana ba su da dawa ta hana su kawai jama'a nan da ba ta yin hikima ba so don Allah ko abu da mai hikima karin kawo shi kuma mai sun zira mu mu ga ai wata fitina kada mu kada mu shi kansa ita fitinan nan in ta tashi ba a fata ba ba a san da ta ba wannan matsaloli da wata suna ba yi sa'a ba a rage da Allah ya yi shi ma da ba ba ne saboda haka wannan da ban alƙa shi na san karatu na kan lafiya na mutum da ba shi shi wani da ba da ya fara idan da wani kore ba za mu yi ba shi ba mutum ya kuma da ya fara ta nuna mai business ba nuna mai yayi da zai fahimci da zai fahimci abin da ya sa ake so a aiwatar da wannan manufa ko wannan al'amari na tabbatar cewa in ne haka yake fahimta ko mu za mu shiga da abin za mu yi abin da ya kamata mu yi da ganin waɗannan al'amuran mu ne su shi shekara mun ya kamata wanda su shi mara amma idan wani ya ɗauka cewa ya amfani da kai shi ko ya amfani da tawaye ko ya ba da jima da kula mutum jima da kuma juna malam wani malam shi da ko bai mun fara akwai wani malam da ba ne shi wani da mace ina ganin kamar ana so a yi amfani shi da wani abu shi shi kan ba sai ba da wannan ce yace ina ganin shi ma kashi ma mai shi da ta Allah shi shi ba kuma duk mun shi ya bayan kashi ai Allah shi ya shi hali so da Allah ka sa wayewa wani ke da ta tsira ba ko waye wata yawanci kana sannan dan gogo ne dan aji so kada wani ya zo ya mana ya da mu ya dawa ko ya sun jira mu ko ya ko ko ko ya waye ba ne fara waye waye ba fara ko abin da ake yi a gaban da suke da jamu bi zai wani abu wanda mutu da kada mu zauna da mu sha da abu da su saura irin da kewa da su boko zauna mu ga mene ne matsalar ne mu san da ya kuma da su albashi da su ci a cikin alwa idan ina kare jawo hankali ne mu yi hakuri da yau zuwa gobe insha Allah idan na dawo za mu zauna mu ba ta sanar mu da ma da har yau da shi wani su da sauran malamu an su mata ta ban zuwa ya ban ne kuma ya kauta da shi da ta da ta rubi cikin ajiyin ya mai wanda shi abin da san shi cewa wannan yau da ni da ba ni bane kila da ba za ku da ba wannan da ba kila ba ne zuwa ni wannan jawabin ba ko ba za ku wani commission ba amma abin da sai ne in akwai kira fara mu zo mu wannan bayani kuma bayan waɗannan abubuwan akwai abubuwa da yawa da muka tsara yanzu mun samu makabarta wanda za mu yi santar makabarta cikin da nan ba na shi ka kuma suna tsaye makabartar nan abin da ake ya shi kuma wata za a ci naira miliyan hamsin sha so sai su wani ma'aikata addu'a da ke samun cikin da makabartar nan don ba da kusa makabarta ya kamata an samu shi ya zo guda tara a yi ciniki a yi ciniki sun kawo da gidan za mu je mu nema a cikin saboda aikin dan Allah ko da zan ba shi ƙarfin zan zama guri a magabartan nan bayan wannan akwai ayyukan addini da muka da suna tsakanin ko da ba fara yin su akwai constraint ba ba zan dogara da constraint a nan ba kuma wannan sai kuma social media sun yi ganin a cikin siyasa sun san irin maganganun da ake yawa akan wannan wannan mutum ta wata wannan wata mai kara wata mai girma ina ji yara da yawa ina girma da yawa amma kullum mutane suna ganin kamar muna cikin jijiko ba jijiko ba ne dole dole sa da fata musu da jijiko wani da fa sha bakwai ba za ba za ka zama abokai da wasu ba ne za su sha abinci so wata abu muna da wani mutane su samu da addu'a kuma don Allah duk abin da ya kawo su da ba su gane ba kuma ba ku cikin shiga mu tambaya ko kuma mu shiga da zamu yi shirin ku abin da ya ruwa ba ko bai ruwa ba wannan daga cikin da kai shi so akwai zamu yi akwai wannan is obvious sai mun ka shawara da akwai wannan da ba za ku shi ba kai kan kana da problem kai ba kana da matsala so dole a kula kule dole a fara san a cikin can amma dai gwamnati ne wata da goma ko za ka yi adalci ce kuma da kai abin da aka yi a wata goma nan da abin da aka yi shiga shi da ba ta baya wanne ne ya fi daidai gwamnati a harkar tawa ko da wannan a nake so mu tsara gwamnati arziki mu zauna lafiya da sunan mu domin da muka biya mun cikin shiga ne lafiya lau shi ne lafiya idan wani abu ya faru mun ga abin da ya faru da sunan shi kuma da shi lokacin da ya kana da wani kuwa iya ba ce su ba dan tarzoma ko ake tarzoma ce ko amma abin da yawan cewa su wa mata da karanta ta wannan ba na godiya Allah ta da alƙairi a suna zai ce ba suna suna musu godiya kuma Allah ta da musu alƙairi Allah da su wata lafiya kuma zan ba shi a babu wani zuwa da biyu da ba malaman da malaman da ba mutum da shi ba da shi da kan musulmai ayyukan sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ila Allah
kuma mu ke nuna mana matasa idan muka zo kan abu da gaske muke kuma duk wannan abin da aka yi tun sabo wallahi muke waya da shi muke duk abin da yake a gurin nan a idanun shi ake a gurin nan ba ga al'umma da suke gan amus ba idan ana da ba ta hankuri su yi hakuri wallahi tallahi da haka da cin zafi kuma daga nan har sai ya ga an samu wa mutane an gobe daidai za ku don Allah mutane ka fita da hankali duk inda ya kamata magana ta dai da mata ji in da ta ga kullun shakaran hukumar kai an gama za kar mu kuma ni abin da ya fi ƙarfin shi to kuma sai mu kwana da shi kamar yadda ya ba da labari 1992 kowa san abin da ya faru a kai wani wallahi da yawa wanda ba a haifa ba an haife ta a hanya akwai wanda ya fita bai sa wanda wani ya san matar shi ya dauko ya tsaya akwai matan da suka haihu a hanya duk wannan mun gani an gudu ba mu sallar juma'a ba a wannan gari sallar farilla ta ba gare mu don haka muna gaya mata ta su tsoron Allah don Allah su yi hakuri wannan abin sha Allah za a kai ga cikin da Allah ta'ala zan kira sakataren wannan masallaci a madadin hukumar wannan masallaci ya yi godiya da wannan zuwa da malamai suke sun safo suke kwanan karatu da al'umma sun yi na maza malamai sun yi na mata sun sake yi na maza yanzu kuma na zaku kwana saman gaba da samun tafi da muka nan kuma muna godiya ga wannan shugaban shi da kai kuma hakika yadda muke faɗin da hakan take shi ma ne Allah saka na kai dabda shehu Idris da madadin shi shi ne sakataren wannan masallaci shi ma insha Allah shara ka dai ba a so shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنت يا كتبت الله wanda a cikin yalwar rahamar da ne da falalarsa ya taba mu dukkan ganin shirya wannan karatuka da aka gabatar to muna ƙara godiya gare shi da fatan Allah ya ƙara mana da hanyar malamanmu da suke da masu da zazzabin kariya suka zo su zauna tare da mu sannan kuma suka gabatar mana da wannan karatu idan yi Allah ya saka musu da alkhairi ko kuma karatun da aka yi da wasu yi Allah ya sa mu amfana da shi mu sa su aiki kamar yadda jagoran mu ba da yau yake kan yi a kai don shi Allah ya ba mu kuma sa cikin aiki sannan kuma muna roƙon addu'a da rikin uwa da fatan ubangiji Allah ya ci gaba da yadda ya mana ya ba mu damar na shirya irin waɗannan tarurruka da za su amfanar da mu gaba ɗaya domin ta rayuwa al'amari ne na asalu a gudu tare a tsira tare ku shi ne abin fatan har kullum muna wa kowa fatan alkhairi da fatan ubangiji Allah ya mai da kowa gidansa lafiya a ƙarshen wannan zama Allah ya kasa kowa da kowa da alkhairi shugabanninmu shugaban karamin hukuma da shi jagoran wannan tafiya na su Allah ya saka muku da alkhairi a gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jaka ta saka da saka fara sai anan muka zo karshen wannan zama insha Allah mu sa kira sallah kuma ai sallah insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha